بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 12 ga watan al-muharram shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 7 ga watan July 2025 wannan shine darasi na 358 cikin jiran gen dausa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني لسنا ابن قيم الزوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله وأن اللتافي نزاد المعادي موسوعا لنتاريه من زمان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna jinjina ma ibnu al-qayyim akan wannan aiki musamman duba zuwa ga cewa ya rubuta asalin wannan littafi ne a halin tafiya inda yaje kasan makka don aikin hajji da kuma mujawara nesa da littafansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami inda yake mana fashin baki da bayanai a cikin babuka da suke da alaka da hukunce-hukunce da alƙalancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da mas'aloli da suka shafi aure da zamantakewa iyali da shika da makamantansu a zamu tashi inda yake magana akan wato hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da alkafa'atu fin nikahi wato kamar a ce alkafa'a shine ƙwarya ta bi ƙwarya a ce shin a wajen aure baya ga addini da imani shin akwai wasu abubuwa da ake lura da su kafin a ga cewa wane namiji ya cancanta a bashi auren ya kaza ta mace wato ita mace shine abin duba ita ce abin duba wajen kafa'a shin mijin da za a bata ya kai kininta a dangantaka a shekaru a ilimi a wayewar kai a wadatar iyaye a sharafi na nasaba ko wasu abu makamancin haka shin a lura da haka koko ba za a lura ba da ya kawo mana batutuwa da suke tabbatar da dai asalin kafa'a ita ce imani asalin kafa'a ita ce addini da imani kuma ya kawo wasu misalai waɗanda suke nuna cewa akwai mutanen da suka yi aure waɗanda akwai bambancin zarciceniya tsakankaninsu a zamanin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa akwai bambancin zarticeniya wajen dangantaka kama a samu wato baƙuraishiya ta auri bararren bawa kamar yadda Zainab bintu Jahash ta auri Zaid dan Haritha kamar a samu wani wanda yake ainihin wato a a bai kai kimar da ake gani ba kuma ya auri wata mata wadda take tana da kima da an samu wannan bayan da ya gama wannan sai ya ce wa qattana za al fuqaha malaman fiƙihu sun yi saɓani sun ƙara wa juna sani fi ausafil kafa'ati wato wajen siffofin da suka kamata a lura da su wajen kafa'a faƙala malikun fi zahiri mazhabihi inna haddinu al'imam malik a zahirin abin da aka ruwaito a mazhabinsa kamar yadda yake cikin aqdul jawahir samina fi mazhabi alimin madina cikin mujalladi na biyu cewa addini kadai ake lura da shi musulmi musulma ba za ta auri kafiri ba babu kafa'a mumina ba za ta auri fasiki ba babu kafa'a malama ba za ta auri jahili ba babu kafa'a duk za a lura da waɗannan sai maliku ya ce abin lura kawai shine addini wafi riwayatin anhu a wata riwaya kuma daga maliku ha ila yau kamar da yake cikin dai waɗannan wannan tafin da aka ambata da kuma badai'us sana'i abin nan na mazhabin Abu Hanifa kenan su ma da zamu ga mutuna su magana cewa abu uku ake lura da shi akwai addinu akwai al-hurriyatu was-salamatu min al-uyubi addini wajibi ne mutum ya zama musulmi kafin aura mushi musulma sannan al-hurriyatu sai ya zama da bawa bai auren iya mai yanci sannan kuma as-salamatu min al-uyubi ya zama bai da wani aibi a bayyane kaman makanta kuturta kaman gurguntaka ita kuma lafiyayya ce saboda mai ido mace mai ido ba za ta auri makawo ba mace wadda ba gurguwa ba za ta auri namiji gurgu ba mace wadda ba kuturwa ba ta auri namiji kuturu ba a mazhabin Imam Malik aka ce waɗannan abubuwan lura ne wajen kafa'a wannan duka an kawo su ne domin a samu fahimtar juna da zaman lafiya a auren kuma ɗabi'ar ƙiyama ce yana mata wahala ƙwarai da ce lafiyayya ce misali zama mijinta wanda yake musaki zai fuskanci wato duniya a wurin da zai fuskanci reni da daga kara to haka nan wacce take ainihin wato diya ta auri wanda yake bawa nan ma zai fuskanci wannan to imam malik aka ce waɗannan guda uku ya lura da su bai lura da wadata ko talauci ko malanta da jahilci ko birnantaka da ƙauyanci duk bai lura da wannan ba ko nasaba aka ce imam malik bai lura da wannan wa qala abu hanifa hiya an-nasab wa din imam abu hanifa a cikin bada'u sana'i fi tartibi fi tartibi shara'i na abu mas'ud al-hanafi cikin mujalladin sa na biyu wanda wanda sharhi ne na littafin malamin sa wannan malamin abu mas'ud al-hanafi wanda ya rasu 587 yayi sharhin littafin malamin sa shine tartibu shara'i malamin yayi littafi yana karantar da su shi kuma dalibin ashe kullun idan ana karantar da su littafin ya dauka ya ji gida zai ta yin sharhi yana bayani dalla dalla ana gama sauke littafin shi kuma fito da wani babban sharhi nuna malamin malamin ya ji dadi kwarai da gaske sai ya ce to tukucin da zan maka wannan shine zan aura maka iyata wata ɗiyar shi malama ana ce mata fatima wadda manyan mutane ne suke santa amma bai ba su ba sai ya aura mashi wannan ɗiya tashi kuma suka samu zuriya mai kyau a game da ita ana ana ba da labarin wannan a matsayin wato abubuwa daga cikin masu ban sha'awa da malami da ɗalibi suka yi wa junansu shi ya taimaka wajen ciyar da ilimin malamin gaba shi ko malamin ya mishi tukwici mai girma ya aura masa ɗiyarsa Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to a ciki ne yake cewa annasabu za a kalli dangantaka saboda kabilar da ake ganin ta sharifiya a wanda kabilar sa bata kai wannan sharifantaka ba to ba zai aure ɗan waccan kabila ba Allah sa mun gane misali a ce yanzu mace ce ba Quraishiya ko ba Hashimiya kaga tana da sharafi to wani wanda yake daga wata kabila daban ba zai aure ta ko kabilar da suka dade a musulunci wanda ya fito daga kabilar da bata daɗe da musulunta ba to ba zai aure ta ko kabilar da aka san su da mutuntaka da daraja da sanin ya kamata to wanda yake namiji daga wata kabilar da bata kai haka ba zai auri wannan matan ba saboda ai kabilu matsayin su ba ɗaya bane ai da ake kallo akwai wasu saboda yawan su ilimin su wadatar su ƙarfinsu a cikin siyasar ƙasa yana ba wata ƙabila matsayi fiye da ɗaya so da ka za a lura da wannan za a lura da wannan idan mace ta fito daga wannan ƙabila to sai ɗan irinta haka mace ta fito daga gidan sarauta to sai ɗan sarauta mace ta fito daga gidan ilimi to sai mai ilimi haka dai haka dai waddin da kuma shi kanshi addini din wa qala ahmadu fi riwayatin anhu al-imam ahmad yace hiya ad-dinu wan nasabu khassa shi ma ya ce addini da kuma nasaba a keɓance wa fi riwayatul ukhra hiya khamsa a wata riwaya al-Imam Ahmad ya ce za a yi itibari da abubuwa guda biyar addinu za a yi itibari da addini wan nasabu za a yi itibari da ainihin nasaba dangantaka wal hurriyatu da dayautaka was sina'a da kuma irin sana'ar da suke yi gidansu idan gidansu masu wasu sana'o'i ne manyan sana'o'i suke yi to ba za ta auri wanda yake karamar sana'a ba idan gidansu manyan attajirai ne ba za ta auri wanda yake sana'ar da attajirai ba sa ganinta a matsayin sana'a mai kyau walmal haka nan kuma za a kalli wadata kar a ɗauki ya daga gidan wadata a kai ta gidan da babu wannan irin wadata ko yadda take da tarihin iyayenta masu arziki ne a bayar da ita ga waɗanda iyayensa ko shi ba mai arziki ba ne aka ce imamu ahmad ya ce za a lura da wannan wa idza tubira fiha an-nasab fa anhu fihi riwayatan shin za a lura da dangantaka to akwai magana biyu da aka aka samu a daidai nan daga imamu ahmad magana ta farko ihdahuma anna al-araba ba'dhum li ba'din akfa magana ta farko cewa duk balarabe to kufi'i ne ga kowace balarabiya koda sun bambanta a wajen kabila a cikin larabawa amma duk wanda ba balarabe ba to kaga ba kufi'i bane kenan ga balarabiya kaga wannan yana so ya ce irin auren da yake zuwa a yau a su Morocco da ina ne da masu kudi suke ba su yoto bai da shi bake wa thaniya na biyu anna quraishan la yukafi'uhum illa qurashi duk ba quraishi to babu kufi'i gare shi sai ba quraishiya haka duk ba quraishiya babu kufi'i gare ta sai ba quraishi wa banu hashim la yukafi'uhum siwa hashimi haka nan ba hashimiya dangin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya cancanta ya aure ta sai ba hashimi dan uwanta wa qala ashabu shafi a mazhaban shafi'iyya kuma suka ce yutabaru fi haddin a wajen kafa'a za a kula da addini wan nasab wal huriyatu was sina'a was salamatu min al uyub al munaffira da kuma tsira tsira daga aibobi waɗanda suke kore kauna aibobin cututtuka da na ƙasa da ire-irensu duk aibin da aka san zai iya sa a samu annafara rashin kusantar juna to shi ma za a lura da shi kaji wannan shine mazahibu na malamai dukkan mazhabin guda hudu kaga kowanne mazhabi ya dai yadda fil jumla akai akwai kafa'a akwai wato ƙwarya tafi ƙwarya a wurin aure inda suka bambanta wajen itibarat menene za a lura da shi me ba za a lura da shi ba sai malam ya ce walahun fil yasari salasatu aujuh a mazhab imamu shafi'i suna da wajahi guda uku ta fuskar lura da wadata da itibaruhu fiha wa ilga'uhu wa atibaruhu fi ahli al-mudn duna ahli al-bawadi a cikin mazhabin su akwai inda suka ce za a lura da wadata shin wannan mutumin da ke neman aure wadatar shi ta kai irin wadatar iyayen yarinyar ta yadda zai iya ci gaba da kula da ita a bisa matakin rayuwar da ta saba idan A ne to sai a bashi idan ba A ba sai a ce bai cancanta ba shine itibaruha wa ilga'uha wa ilga'uhu da kuma wanda suke gana ba komai ko da yar mawadata ce ta iya auren wanda yake ba mawadaci ba har ma a dinga cewa ai su ma ba ba ba da arziki aka haife su ba arziki na Allah ne to suka ce babu laifi a magana ta uku suka ce idan a birni ne a lura da wannan saboda a birni ne ake samun bambanci wajen yanayin rayuwa sakamakon wadata amma galibi a ƙauye da mawadata da masu talauci duk irin abinci ɗaya ake ci galibi ba a cika gane bambanci a jiki ko a sutura ko a abinci da sauransu a ƙauyuka ba wannan bambanci ya fi bayyana a birni ko dama abin da ake tsoro kada ta koma baya to dama a ƙauye ko ta auri mai wadata ko ta auri talaka to galibi dai a inda ake na ake ci gaba kai wani ma talakan a ƙauye sai ya fi daɗin aure mafi yadda mai wadata saboda mawadata a ƙauye galibi wadatar su tara dukiya ce ba wai more mata ko cin dukiyar ba tarawa ne da ajiyewa da kaddarori da yawan noma da dabbobi amma ba wai zai dinga wani cin abinci ne ko wani sa sutura ko wata kwalliya ko ya ba matan shi dama a ga suna fantamawa suna sharholiya ba so da suka ce a ƙauye ba za a lura da wannan ba ya ce fal'ajamiyu laisa inda hun kuf'an lil'arabi maza ba imamu shafi suka ce wato ba ajami wanda ba balarabe ba to bai zama kuf'i ya auri ɗiya balarabe ya ba wala gairul ƙurashi lil ƙurashiya wanda ba ba ƙurashi ba wani ƙabila daban ko da balarabe ne ba kuf'i ba ne ga ƙurashiya wala garul hashimi lil hashimiyya hakanan ainihin wato a wanda yake ba hashimi ba bai halarta ya aure ya aure ba hashimiya ba wala ghairul muntasibati ila al ulama'i wasulahai al mashhurin kufa liman laysa muntasiban ilayhi hakanan wanda bai dangantuwa zuwa ga malanta da nagarta bai dangantuwa zuwa ga almajiranci to ba kufi bane ya auri wadda take da wannan dangantuwa kamar yarinya ce mahaddaci alkur'ani alaran miya sai a samu wani kazgi kawai ya zo ya aure ta malaman islamiyya suna ji suna gani a bata musu aiki kuma akwai wani wanda yake santa a ciki sai dai ya suma ya farfado ya suma farfado har ta mai nasiha har ya hakura ya yi iya to ya je kuma ya sake tara wata ya ci gaba da koya masa ya gama shan wahala da ita wani kazgi zai zo kawai nuna kuɗi saboda ta ci musabaka ya aure ta Allah ya kyauta walal abdu kuf'an lil hurra hakanan bawa bai zama kufi ga ya bawa wanda yake mai wato raƙiƙi wanda ba yi da ‘yanci kama a ce mutum ne almajirin wani gida ko wanda yake wani aiki na ƙasƙanci ko mai gadi a gida ko wani abu to yawan nan gidan tafi ƙarfinsa ga yin mai gida ya ce walal atiku kuf'an li hurratil asli haka nan ‘yantaccen bawa shi ma ba zai auri wadda asalinta ba ta taɓa zama baiwa ba ko da zai auri take ɗiya to sai zama ɗiya ce maula irinsa wacce da ta yi bauta yanzu aka ‘yanta ta kamar da aka ‘yanta shi wala man masar rikka ahada aba'ihi kuf'an liman lam yamassaha haka nan ya masaha rikkun haka nan wanda a cikin iyayen shi ko kakannin shi akwai wanda yake bararren bawa ko uwarsa baiwa ce to bai halasta ya auri wadda a zariyarsu iyayenta da kakanninsu ba su da tarihin bauta ba wala ahadin min aba'iha wa fi ta'thiru riqqil ummahati wa jahali shin idan ibnul abin da ne fa wato dan dan baiwa irin wanda ake ce mata ummu walad shi amma uban zada ne yayi sadaka da uwar ta haife shi kaga uwarsa baiwa ce amma shi da to irin wannan shin zai zama tasiri a ce ba zai auri ɗiya ba sai wadda ta taɓa zama baiwa aka ‘yanta ta ko ba zai zama ba ya ce akwai fuska guda biyu wala man bihi aibun musbitun lilfashi kafi allissalimatu minu haka na wanda yake da wani aibu aibun da zai tirsasa a ɓata aure wanda yake da mimmataccen azzakari ko wanda yake ainihin wato yake da wani aibu kwatankwacin haka wanda a cikin irin aibun malamai suna iya halasta wa alƙali ya kashe auren wa mutumin da bai iya wato yi mace ciki in ta gabatar iya zama da shi wata iya raguwa da shi kan mutumin da bai iya saduwa da ita kan mutumin da bai da wadatar da zai iya ci da ita duk wannan aibobi ne da za su iya wajabta a rabu ko sai in ta ga dama ta haƙura ta ce za ta zauna da shi haka nan a raɗin kanta to irin waɗannan aibobin to bai halasta wanda aka san shi da wannan aibin a bari ya auri mace lafiyayya zarya bai halasta ya ce wata shuwihil fa'in lam ya sabutin fasku kana munafira ko kuma aibin da bai wajabta raba aure amma aibi ne da ke jawo a samu rashin soyayya kamar mai ne kal'ama kamar makaho idan mutum yanzu makaho ne ya halasta ya auri mace mai ido amma fa za ta zama tana jin kunyan nuna shi a waje da irin wannan abubuwa za ta dinga nesa da shi tana jin kamar da ba haka ba ko wal qat'i da wanda aka yi taba yanke mishi wata gaba kamar wanda yake da kafa daya ko hannu daya ko kunne daya ko makamancin haka wa tashwihil khilqa da wanda halittar shi ta lalace kamar da ya samu wani accident ko aka watsa mashi acid ko wani abu makamanci haka ba kufi ibane shi ba fa wajhani to nan ma ku fuskar wa khtarar ruyani al-imamu abul mahasin ar-ruyani shi malami ne da ya rayu karni na 4 zuwa farkon karni a karni na 5 ya rasu 502 yake cewa shi ya zaba anna sahibahu laysa bi kuf'in wanda ke da irin wannan aibi aibi a fuska ko aibi na makanta ko aibi na wata gaba ta lalace cito wannan ba kufi'i bane ga mace sai in irin su ce walal hajjamu wal ha'iku wal harif yace haka nan wanzani da mai aikin saka da mai gadi yace kufan ba su dace ba libinti tajiri ga yar gidan ogan shi mutum ne yana yake a wani shago dan jiran shago to ya gidan ogan bata dace da shi ba wal khayyat haka nan dan gidan wato tela wanda telan asalin mai kudin asalin ogan ko kuma kai ne yaron shago mai su zare mai abin ga ko mai gadi a shagon kasuwa a shagon wani alhaji ko a wani supermarket ko a gidan shi ko kai direban shi ko kai mai buɗe gate ko mai ba fulawa ruwa duk irin waɗannan mutanen da za ga wani lokaci za su je su zangayi su kama soyayya da ya gidan ga kuma malaman fiqihun nan na shafiya suka ce bai halasta a ba shi auren sai a ga mai cewa kai eh wannan ba sa'a ka bace kai hakuri ka je ka nemi sa'a ka wa nahwihi ma da makamantansu walal muhtarifu li bintil alim haka na wanda yake aikin kwadago aikin shi wani aiki ne na hannu kama a ce wanzami ne ko mai faci ko mai kama kifi ko mai tallan yalo ko wani abu to bai dace ya auri diyar malami ba diyar wani babban malami misali walal fasik haka nan mutumin banza wanda aka san shi dan wiwi ko mashayi ko mai sace-sace ko mai ɗauke-ɗauke ko mara kunya wanda aka san shi da aibi na zina ko luwaɗi ko kwartanci ko wani abu makamancin wannan to bai dace a bashi ya aure lil afifa ga yarinya kamammiya mutum mai kirki walal mubtada'i lis sunniya haka nan dan bid'a da aka san shi dan bid'a ne su ne kullun kidan maulidi su ne harkar ashura din ta ta ta ta sa bakaken kaya su ne duk wata barna da su ake yi dan mu'tazila ne ko dan menene ko dan kalakata din nan yanzu duk waɗannan ɗan bid'a to bai halasta a roki ya ahlus sunna a bashi bai halasta walakin al kafa'ata inda al jumhuri hiya haqqul lil mar'ati wal awliya ki to amma fa duka wannan waye zai determine cewa ƴan nan wannan mijin da ke neman ta ya kai darajar ta ko bai kai ba ita da kanta take da wannan yancin da kuma waliyanta ba su rutu mutanen gari ba ba wata ka'idar dokar ƙasa ko na abu makamancin haka in ta ga yayi mata ko da a zahiri ana ganin bai mata mutu shikenan sai ce Allah ya bada sa'a idan iyayenta suka ga yayi mata wato kana yaron gida ko kana direban wani mai gida ko kana sakataren shi a office ya yaba da hankalinka da mutuncinka ya ga cewa to zai iya baka ya shikenan sai ya baka mutum ne ya zo da wadatar shi ya zo ya kira ka a gidan shi ka zo kana koya mara islamiyya kana koya masu tada baki kana zuwa miskinin ka kuke ke baka da ita sai ya yaba da hankalinka ya yaba da tunaninka sai ya ga zai baka ya kuma ita ce sai kai shikenan sai a baka kuma gane thumma ikhtalafu sannan sai suka yi sabani a mazhabin Imam Shafi'i din فقال أصحاب الشافعي هي لمن له ولاية في الحال haƙƙin yana ga wanda yake da walici ne waye zai mata walici to haƙƙin shi ne ya determinin cancanta ko rashin cancanta wa qala ahmad fi riwayatin haqqul li jami'il awliya imam ahmad ya ce duka waliyai ne suke da wannan haƙƙi waliyai ma'ana masu ba da aure da wanda za a tarar da su sanda ake neman aure da babanta da kaninsa da wan baban da wani kakanta da kanin babata waɗanda ake zuwa dai a jiya nema aure a gunsu ran da zaka fara zuwa din wurin da zaka fara aikawa su ne waliyai ko wanda kowa ya isa da ita to a wurin ne su za su iya shawara su yanke hukunci for or against wannan auren qaribuhum wa ba'idihim qaribihim afwan wa ba'idihim makusanci da manesanci yayyinta yayyin uwarta yayyin babanta yan uwan uwarta da sauransu faman lam yarda minhum falahul fasku idan wani ciki ya tibire ce wallahi shi bai daba yana da yanci ya kai gaban alkali alkali ya duba ya duba ya ga cewa a cikin raba auren ne akwai maslaha zai iya raba auren ba ka a cika a ce wani ai saboda bai da kuɗi ne a ki kula shi ka san idan haka yake akwai wanda ya ma fi sauran shekaru amma tunda bai da ko sisi sai a zo za a aurar da ya kane shi ba ma za a nemo shi sai ya ce ana jiran baba mun tari sai ya zo daga Abuja kuma baban shehu yana nan a Zaria an ki kula shi ba sai dai ya ji labari kawai ko ya gani a WhatsApp group na na gida to kuma tunda ma bai da data sai wajen sati in ya dan samu ya saka sannan zai gani ya ta bambami a ki kula shi a ce talauci ne da bai shi a talauci ya ba mutane uzuri da za a ba kowa Allah ya kyauta to kai in ka ga haka kawai ka rabu da su ka nemi arzikin Allah kakkai ta fitina banza da ushi babu inda ta kai ka wa qala ahmadu fi riwayatin thalitha innaha haqqullahi a wata riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal yace haƙƙin Allah ne fala yasihu ridahum bi isqati daka yadda su ba za ta sa a wurgar da haƙƙin ba misali haƙƙin addini da haƙƙin ilimi da haƙƙin nasaba da ire-iren waɗannan to kada dan iyayen sun ce to mu mun yadda zamu bada ƴan mu ga wannan kirista to ba auren bai yi ba ko mu mun yadda da ƴan mu ahli sunna ce amma mun yadda da wannan da ake cewa dan dariƙa ne amma yana da hankali zamu bashi to aure bai yi ba alƙali zai iya cewa kuma gane abin da suke cewa walakin ala yadihi ala ala hadhihi riwayatu la tu'tabaru al-hurriyatu wal yasab amma a wannan riwaya da tace haƙƙin Allah ne to anan banda maganar yanci ko maganar wadata wala sina'atu wala nasabu banda maganar dangantaka banda maganar irin yanayin sana'ar da mutum yake wayannan ma yu'tabaru dinu faqat ta wajen addini ne kawai ake wannan magana cewa koda wani wali yana ganin shi zai iya iskatin haƙƙin addini ya dauki ƴa musulma ya ba wanda ba musulmi ba kamar yadda a yanzu ana samun irin wannan mutane ba su ɗauki alwala walbara na addini da girman da ya kamata ba sai su iya bayar da yasu ga wanda ba musulmi ba musamman a cikin wasu kabilu ana samun irin haka ko wasu ƙasashe galibi a nan ƙasa hausa yana wahala amma akwai ƙabilun da suke yin haka za ga ma hasu rayu su hayayyafa yana kirista tana musulma yana kirista tana musulma to wannan ba a yadda ba a shar'ance فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير الموسرة باطل وإن رضيت babu wani malami da ya taba cewa idan talaka ya auri wata ƴar masu kuɗi ko ita kanta mai kuɗi wai auren bai yi ba aure yayi idan kana malamin islamiyya kana wani miskinin ka sai wata mata a islamiyya ka hala mijinta ne ya mutu ya ba mata arziki taga tana son ka ta lallaba ka ta aure ka aure yayi sai dai ka je kuma ka ji da yadda zaka hakuri da ita mutum ne ta ce mai kudi ita ce in charge kai kuma kai tabbiyayya kana hajjiya hajjiya ta aike ka nan ta aike ka cutar mata ce ba za a je islamiyya ba dole kuma ka baka kuwa ko ta sanna mai islamiyyan tsari ga baki ɗaya ta ce da wancan da wancan so nake ka kore su ana yi haka ba in kana son yanci a gurin mace to ya zama kai kake da financial control kai kake bayarwa wani ma an fa komai amwali amma dai take son in ta zama take da tawadata wallahi ta sai sai dai kawai ka kauda kai ko kuma kai magana kuma a maka gori amma gori a ce nan na dauko ka baka da ko sisi na mutunta ka shine zaka zo kamar ba za a ga kace zaka yi aure kama isa na ron mata iyayen mu a wala yaqulu huwa wala ahadun inna nikah al-hashimiyyati li ghayri al-hashimi والقرشية لغير قرشي باطل هكذا إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كوننسا باب ما لم ندي يتشي إذن بقريشي يتأورون باب قريشي با هو هاشم يتأورون باب هاشم با أوري بي با وإنما آه نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة malam yace mun kawo waɗannan tattaunawa ne muka faɗi mazhabin malamai saboda da dama daga cikin malamanmu suna ruwaito maganganu wato game da ainihin mutanen mazhabinmu suna rotu maganganu game da wannan batu na kafa'a hal hiya haqqul lillahi aw lil adami cewa haƙƙin Allah ne ko na dan adam wa yutliquna ma'a qawlihim sai su saki zance cewa innal kafa'ata hiya al khisalul mazkura su faɗi duk waɗancan abubuwan da aka ambata sannan su ce kuma yi haƙƙin Allah ne akan waɗannan wa fi hadha min at-tasahuri wa adami taqiqi ma fi yace akwai tasahulanci a cikin wannan zance da rashin tantance zantuttuka idan ana magana haƙƙin Allah game da kafa'a shine kafa'a da shafi addini amma sauran Allah ya bar wa mutane zaɓi malamai sun nuna musu abin da yafi shine al'auda al'aula a samu fifiko tsakanin miji da mata da kuma daidaituwa ta waɗannan abubuwan wajen irin al'adunsu yarensu sana'a ilimi da sauran waɗannan abubuwan da aka ambata idan kuma za a samu fifiko to idan shi mijin ya fifice ta to babu matsala wato miji wanda yake misali mai ilimi zai iya auren jahila mai wadata zai iya auren ƴar talaka dan birni zai iya zuwa ƙauye auro to amma the other way round shine ake hanawa saboda kuma musulunci ya kawo haka dan a kiyaye mata mutuncinta da darajarta idan ta shiga hannun wanda bai kai kimarta ba bai kai matsayinta a social class ba za a samun matsala daga gare shi ko daga gare ta faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallama fi thubutil khiyari lil mu'taqa tahta al abd wannan reshe ne daga abin da ya gabata hukunci game da mace ce baiwa tana auren kuma bawa ana nan sai aka yanta ta a cikin wannan aure to idan aka yanta ta tana da zaɓin ci gaba da zama da shi kaga yanzu ta fi shi matsayi kenan ta fi shi matsayi kafa'arsu ta ta sari to shi za ta iya ci gaba da zama da shi ko ko aure ya mutu shine aka ce a shar'ance tana da yancin ta zaɓa wannan yana da gaskiya abin da aka fitar a cikin mashahuriyar kisa ta hadisu barira da ake cewa fi barira ta thalasu sunani barira akwai sunnoni har guda uku game da al'amarinta kissar barira mashahuriya ce a cikin bukhari da muslim tana da miji mughif aka yanta ta mugisu ta ce ba za ta aure shi ba ta ci gaba da auren shi shi kuma ya jarabta da santa ya dinga binta anguwa anguwa yana kuka yana roƙonta Allah annabi har ya ba annabi tausayi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki taimaka ki hakuri bariya ta ce ya manzo Allah umarni ko shawara ya ce a shawara ce ba abu ya ciki ba zan bi shawara ka bai maza ka yi haƙuri ciki shi kenan Allah ya kyauta haka suka ta ƙi tausaya mashi ta ƙi zama da shi shi kuma ya ƙi haƙura ya kamu da ciwon santa Allah ya kyauta to wannan kisa mashahuriya akwai fiqihu da yawa a cikin ta malamai sun fitar da fiqihu da yawa shi ma dai fitar mana anan ibnu abdul bari a cikin al-istizkar al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim ibnu hajar akwai ma wanda suka yi rubuta littafai na musamman akan kissar barira malam yace tabbata fi sayyini was sunani amna barirata katabat ahla ya tabbata a cikin bukhari da muslim da as-sunan su abu dawud da tirmidhi da nasai da ibnu majah da muslim imam ahmad ibn hanbal da sauransu cewa ita barira mutananta wato wanda suka mallake ta sun rubuta mata fansa ta hanyar mukataba shine a ce an rubuta in kin kawo kaza kin zama ɗiya to waja'at tas'alu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabiha tazo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan fa qalat aisha radhiyallahu anha in ahabba ahluki an a'uddaha lahum tazo ta tambayi roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a taimaka mata an mata mukataba sai aisha take cewa idan iyayen gidanki sun so ni zan bada kuɗin yanzu udduha lahum wa yakunu wala ukili fa'altu amma za ki zama za a dinga cewa barira bararriyar baiwa Aisha ce ba bai wasu wato zaki dawo hannuna ni ce wa ɗakin ki idan sun yarda yanzu nan ga kudin su sai ta tafi fa zakarar dalika li ahliha sai ta ba su labari gashi gashi gashi fa abau illa an yakuna alwala'u lahum suka ce ba su yarda ba sun yarda ta biya kudin bari ta zama ƴa amma fa yanzu su ne iyayen gidan barira faƙala nabi sallallahu alaihi sallama da aisha ta radiyallahu anha ishtariha wa shtariti lahum alwala so ne da manzo Allah sallallahu alaihi sallama yake son a enta bayi yana cikin abubuwan da musulunci ya kwadaitar sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce aisha to kake damu ba da kuɗin ta dai zama diyar ki ce kin ban musu sharadin su rike sharadin fa innamal wala'u liman a'taka ai wannan sharadin ya zama sharadin banza wala'i yana ga wanda ya yanta yanzu ake kika yanta ta su ba su yanta ta ba yanzu kamar kin siye ta ne kawai kin yanta sun makhataban nasa faqal sannan akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi na musamman a cike yake cewa mabalu aqwamin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah ce me sa mutane suke sharɗanta abin da baya cikin littafin Allah abin da ya saba wa alqur'ani ka sharɗanta man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batil wanda ya sharɗanta wani sharaɗin da bai cikin littafin Allah to sharaɗin nan ya zama barnatacci mutum zai baka ya sai ce to amma da sharaɗin ba ta saka hijabi ba don ga kana so hayin da ka ce ka ansa din wannan sharaɗin na banza ne so da ya saba alqur'ani ko ya ce na baka ya ta budurwa ina so ko bayan shekara talatin a auren nan kun rabu ko in ka mutu ina so an sake duba a tare da ita budurwa ban yadda ka kawo da mutuncinta ba to me kenan ba aure bane kenan wannan kamar ka so yan bibin roba ke ko to ko da ka yi da wannan sharaɗin a dare ɗaya sai ka ji ka ɓata sharaɗin ko kamar sharaɗin mutum ya ce wato ba za a yi mata kishiya ba duk da kishi wannan mahallin da za'i ne mata tauna sha'ara wanda sayyar magana shine cewa shi bai cikin abin da ya saba wa shari'a yana cikin abin da in ka yi al'akhadu bil azima to za ka cika shi kamar ba za ka mata kishiya ba ba za ka hana ta karatu ba ku misali irin katun boko nan na zamani ko ko ba za ta bar garin nan ba ina so yata ta ci gaba da rayuwa a garin da nake ko ina so yata za ta yi aiki ko kuma tana aiki ba za ta daina ba ko ban yadda ta ɗauki albashinta ta baka ba misali da irin wannan ko ka yi mata kishiya ban yadda su zauna gida ɗaya ba sai dai ka nemi mata wani gida daban da wannan sharuɗan kaga masu wahala ne amma ya halasta idan ka karɓa kuma zai za su zama karɓaɓɓu ne kawai idan an ambace su a wajen akadi amma dan an yi firar kawai a gefe ba ambata wajen akadi ba za ka yi musu wannan yaudarar sanda aka zo nema ka yi kamar ka yadda in an zo kai ta'adda ala sa a manta ba ambata ba abun akadi to ba ambata ba ka yi musu lauya ke ba ko kana da hujja tun farko dai bai kamata ka shirya wannan sharuɗin ba kana sai ya dan yayin da suka sa maka fara sa maka wannan sharuɗin to ka ba musu kai sai ya musamman wanda zai ce maka yashi ce ta yi boko ko tana aiki yana kamar kai baka san ciwon kanka ba kenan wataƙila wata ba ma'aikaciya ba ce shi wanda ya aura ko kuma ba a same wannan sharaɗin ba shi ya saka maka to gara kamar mai yasatin wuri ka ji ka samu yadda kake da yancin da za ka mata abin da ya shari'a ta tanada kuma ba wanda zai sa maka ido a kan kai wallahu alam to a takaice dai wannan barira aka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani sharadi in bi littafin Allah to na banza ne wa in kana mi'ata shartin ko ya kai ɗari qada'ullahi ahaq wa shartullahi awfaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hukuncin Allah shi yafi ƙarfi sharɗin Allah shi yafi ƙarfi innamal wala'u liman a'ata wala'i yana ga wanda ya yanta mutum ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها وبين أن تفسخه sannan da aka yanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta zabi cewa to in kin ga dama ki ci gaba da zama da shi a igiya auren in kin ga dama kuma aure ya mutu fasku ne kawai babu kome idda kuma wato tsarki daya fa qala laha nabi ya ce mata innahu zawjuki wa abu waladiki sannan da yake bata shawara ki kaji shawara in ta dattawa ko da miji yana miki laifi ko kuna samun sabani shine dai mijinki wanda ya mutunta ki ya aure ki kuka zauna kuka rayu da daɗi ba daɗi kuma uban ƴaƴanki in kin fita kin bar shi na raki mata inda za su gane irin waɗannan maganganun dattawa su rage wani badala da suke faqala faqalat ya rasulullah ta'amuruni bi zalika ce annabi umarni kake yi wato so da mun umarni ne ba ta saba ba haka ba ta hakura ko ma ta so ta aure shi qala la zalla sai ce a a inna ma ana shafi'un ni ne sulhu ne mai neman ahuwa ne mai neman alfarma ne ƙalar ta ce falaha zai ta nufi to ka sani ya maza Allah bana bukata aure da shi wato idan ka nemi wata alfarma ba dole a yi maka ba kenan ko da kai babba ne kuma kar ka ɗauka don ba a maka ba shi kenan an ci mutuncinka maza Allah bai ce to shi kenan kin yi ridda ni annabi ne ma alfarma ki hana shi to Allah ya kyauta ya rabu da ita sannan da anan ne suke cewa ya nuna cewa idan aka ba mutum zaɓi guda biyu idan ya zaɓi abin da ya fi mashi maslaha to ba za a zargi shi ba mutum zaɓi tsakanin ta zauna da wani kuka ta zauna a ba mutum zaɓi tsakanin an mashi ɓarna a biya shi ko ya haƙura an buge maka abin hawa an lalata maka daga yin fakin wani bai buge maka mota sai a tare a ita baka haƙuri ce malam a biya ka kuka a biya ka ce a biya ni kayana ka a ce baka da imani ka maslaha kanka ne kuma uzatul anfusu uzatul anfusu shuh ka a ce ai bayi da imani bai da kirki aka ta ba shi hakuri yake ji a ya halasta a baka hakuri kake hakura musamman akan haƙƙinka da za ka hakuran ya fi wala in sabartum lahu khairul lisabirina kuma za ka ce khairul lisabirina ba a ce lil mu'minina ba ta yi ka baka cikin asabiru amma kana cikin mu'minu ko mun gane da za ka kokari ka zama mai hakurin da ya fi barira ta ce ba na bukatar shi wa qala laha id khayyara lokacin annabi ya ce mata in qarubaki ana kanta da qaruba ana kanta da qariba in qarubaki fala khiyar laki annabi ce to ki kiyaye in kika bari har yaje kuka kwana kuka sake wata saduwa aure bayan wannan abu ki baki da zabi kuma aure ya koma shi suka ce ma ashe al khiyaru ala tarahi daga lokacin har zuwa sanda za ta gama iddata ta istibra'i guda daya to da zai je lallabe ta ya lallabe ta har su yi kwanciya aure shikenan aure ya dawo yana nabi ga su toki ba hankali azan mata suna da wannan abin nan za ka zo in kana shiga su tsakanin mata da mazajen sai ka ba hankali za ta ta muzanta mijinta muzanta shi kai kuma in baka da hankali ka ci gaba da zagin shi kana aibata shi zai zo ya wata kalma ɗaya biyu ko ya tuna mata wani abu ko ya mata wata kyauta sai su dawo su sakare duk ta bashi labarin ce ga abin da malamin islamiyyar mai ce duka da dinga ganin ka shashasha kai wata ma sai ta zo gidansu ba sai an zo ana ta bambami za a je a kwaso kaya sai kawai ta buga mai wata ce ga munan zuwa ma zo ka kulla ɗakin ka kula ake ka tafiyarka wallahi tallahi a kowanda wallahi suka taɓa zuwa aka yi irin wannan yajin tana da irin yan uwanta mazaje marasa hankali irin yara matasa ɗin nan kawai suka je kawai suka je suka tare shi suka mai dukan tsiya saboda abin da ya taɓa faɗa gari na wayewa ta kwaso musu yan sanda ta ce a kama su su shida shi na ce ku je ku daki mijina abin ya taba mutane mamaki to haka wa gada fa ba'dukum ila ba'd ita ta zo ta faɗi maganganu har suka ji haushi har hamiya su ta miƙe hamiya su ta miƙe kawai suka je suka dake shi ta ce na ce ku je ku dake shi na ruwan kuma ita ta gaya musu ba su sani ba a gun ta suka ji za ka sai ka bi taka tsantsan game da mace da kake ganin ta wato kamar chameleon take a gaban alkali alkali da lauyoyi suna ganin wannan mace ta gama lissafin laifukan da miji ya mata aitar shari'a ai ta dagawa a ce a je ai sulhu sai nan da alkali ya zo kalma ta ƙarshe da zai tambaye ta wanda in ta ce eh ya kashe aure in ta ce a'a ya ba aure sai ko ta ce a bana kin yadda a kashe auren nan duk da lubugan da ta ce ya mata din kuma an ce an ba su dan sulhu daya biyu uku ta ki sulhun tawa sai a kashe auren nan ko ta fashe da kuka a kashe ko ko kin hakura tuna hakura gafarta mala kaza alƙali gafarta mala yake ce mishi duk kuma suka za ta salati a cikin kotu wanda suka ziga ta da wanda suka rafo da shi kenan ita ba shi su to to ka dinga zakewa kuma wala duk abin da ka faɗa shi sai ya ji labari duk abin da ka faɗa har saurayi ba ma miji ba har saurayi idan ya gidanku tana son wani saurayi to ka kiyaye ai ba ta shi a gaban a gabanta duk abin da ka faɗa musamman wannan zamanin baka san mahala ta dana rikodin ba za a tura mai a ce ga abin da saminu ya ce shi kenan ya daina ganin mutuncinka a zan wani abin ne ake cewa an yi da mutum ya ji da kunya aiko Allah ya kyauta to shi kenan dai barira annabi ya gaya mata in kika sake kuka tarayya aure to aure ya dawo qalat ta ce fala hatatali wa amaraha an ta'tadda nabi sallallahu alaihi wasallam ce ta yi idda wa tusaddiqa wa tusaddiqa alaiha bilahan to shine sunna ta biyu din suna ta farko alwala'u liman ataka suna ta biyu alkhayar ba'da al-itq suna ta uku da aka samu game da barira ita sunnan wa tusaddiqa alaiha bi lahamin an mata kyautar nama fa akala minhu nabi sallallahu alaihi wasallam an mata kyautar nama sori an mata an sadakar nama tunda ita bai wace sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ga ana dafa nama a gidan shi ya sare in za a bashi abinci zai ga an an fame da kwanan nama aka bashi abinci sai bai ga naman ba sai bai nauyin baki bai ci mutanen gidan nan yaushe muka fara irin wannan zaman da ku ce me ka gani ce ban ga naman nan da naga ana dafawa daga tsayin nisa ce ai baka kawo ba a mai mai da baka ko sai aka ce to ai nama ne na sadaka kai ko baka cin sadaka sai ce kamar yaya aka ce barira aka ba ce to ita an bata sadaka ita kuma ta ba mu kyauta to shine aka samu wannan kaida cewa fa huwa alaiha sadaka wala na hadiyatu sadaka ce mu a gurin a gurinta ita kuma mu kuma gun mu kyauta ne bukhari ya kawo hadisin nan a wurare daban-daban ya maimaita shi ya mishi babuka daban-daban ya kawo shi a cikin kitabul shuruti ya kawo shi a cikin kitabul wala'i ya kawo shi a cikin kitabul nikahi ya maimaita shi a kitabul nikahi din ma iri daban-daban yayi saboda fiqhun da ke cikin shi yana da yawa shi kuma na bukhari wararren malami ne wajen zakulo fiqhu mabambanta a cikin hadisi Allah ya gafarta mishi haka kamar da muka faɗa muslim ma ya ruwaito shi haka al-Imam Abu Dawud da Tirmizi da sauran malamai da su ruwaito shi sai malam yake cewa wa kana fi qissati barirata min al-fiqh daga cikin kissar barira dinnan akwai fiqh da yawa gayi nan zai fita mana da maganganu da yawa na fiqh a ciki insha Allah yace min al-fiqh jawazu mukatabatil mar'ati cewa mukataba da aka ce game da Allah ce fakatibuhum in alimtum fihim khaira ko to da aka ce fakatibuhum kaga lamirin maza aka kawo amma ya halatta ita ma baiwa mace a mata mukataba duk da shi wancan mukatabi da ake ai bawa ne namiji mai fita yayin aikin kwazo dan ya kawo zai iya yin dako da noma da acaba da su da sauransu dan ya samu kuɗi ya zo ya yanta kanshi a ɗabi'ance kuma baiwa mace ba ta da wannan yanayi amma da haka ya halasta ya mata mukataba wa jawazu bai'il mukatibi da kuma halassun siyar da bawa wanda aka mishi mukataba kaga sun siyar wa da Aisha ita wa illam yu'ajjizhu sayyidu ko da kuwa watin a ogan nasa ko mai gidansa bai gajiyar da shi ba wato bai sa mishi farashi da ya kasa biya ba wa hadha madhhabu ahmada al-mashhur anhu wani shi malamin imam Ahmad wanda ya shahara da gare shi wa alaihi akthar nususi haka ya fada wurare da yawa wa qala fi riwayati abi talib la yata la yata mukatabatun ah al-imam Ahmad yana cewa idan mutun ya mubaiwa mukataba to idan yana sadaka da ita daga nan ta tashi daga sadakarsa ba zai sake kwanciya da ita ba domin ta kama hanyar yantuwa ala tara annahu la yaqdiru ala bai'iha yace saboda bai halasta ya sayar ita ba kaga a wannan riwayan Ahmad dan Hanbali yana ganin ba a sayar da baiwa mukata baki wa bi hadha qala Abu Hanifa to haka ma Abu Hanifa ya faɗa wa Malik wa Shafi'i da Imam Malik da Imam Shafi'i Allah ya gafarta musu gaba daya wa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra Aisha radhiyallahu anha ala shira'iha to mu dai mun gani anan wannan kisa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Aisha takariri ya barta akan ra'ayinta na ta sai barira wa ahalaha ala bai'a kuma ya tabbatar wa da wannan gidanta su kuma ya tabbatar musu da sai da ita walam yas'al bai tambayi a ujisti amla shin an gajiyar da ke ne kin kasa biya ne ko kuwa wa maji'uha tasta'inu fi kitabatiha la yastanzimu ajaza duk ta zo ne tana roƙon cewa a taimaka mata wannan bai nufin ta gaza ne walaisa fi bai'il mukatabi mahzur babu haramci a cikin sai da bawa da aka mishi mukataba yace fa inna bai'ahu la yubtilu kitabata idan an sai da shi wannan bai canza matsayin mukataba da aka mishi fa innahu yabqa indal mushtari kama kana indal bai wanda ya siye shi zai ci gaba da kallon shi a matsayin bawa mukatabi in adda ilaihi ataqa in ya biya abin da ke kansa ya yantu wa in ajiza ajaza anil ada'i falahu an yu'idahu ila ar-riqi in ya kasa biya kuma yana da damar ya maida shi zuwa tsantsar bauta kama kana inda ba'i kamar da yake a can gurin wanda ya sai da shi falolan mi attitati sunnatu bi jawazi bai'i la kana al-qiyasu yaqtadi ko da ba a samu waɗannan hadisan da suka zo waɗannan kisoshin na barira da suka halasta sai da mukatabi ba da qiyasi na ka'idojin ilimi da fiqhu za su halasta cewa za a iya sai da shi wallahu a'lam malam ya sake cewa waqadid da ghairu wahidun lil ijma' al qadima ala zawazi bai'il mukatib malamai da yawa sun yi da'awar cewa akwai ijma'i tun farko akan halascin sai da bawa mukatib kalu suka ce da Allah kisa tabarira waradat bi naqlil kaffa saboda kissar ta zo ta wurare daban-daban mashahuriya ce walam yabqa bil madinati man lam ya'rif zalika babu wani mutum a Madina face ya san wannan labari da ya faru a na kissar بريرة لأن صفقة لأن لأنها صفقة جرت بين أم المؤمنين وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم kuma wannan wani kwantiraki ne wani ciniki ne jingaci ta ciniki da ta gudana tsakanin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da kuma wasu daga cikin sahabbai radiyallahu anhu wa hum mawali barira sune iyayen ɗakin ta thumma khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi amri bai'iha khutbatan fi ghairi waqti al-khutbah sana nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani wa'azi na musamman kuma wata lacca ce ta munasaba nabi yayi ta ba wai lokacin sallar juma'a ko sallar idi kuma kamancin haka musamman yayin wannan wa'azi yace wala yakunu shay'un ashhara min hadha babu abin da zai fi wannan shahara kuma kana min mashi zawjiha khalfa sannan kuma mijinta da yake tafi a bayanta bakiyan yana ta kuka fi azqatil madina a cikin lunguna da anguwanni da titunan madina yana tabinta tana cewa ka rabu da ni yana kuka kowa ya gani ma za da al'amura shuhuratan wannan ya ƙara ma abin shahara inda nisa'i wasu biyayi abun mata da yara dama su mata da yara irin abin da suke so ke irin wannan labarin shi suke so zaka ga kwa kisa annabi yusuf su aka ce wa qalatim wa qalatim muswatun fil madinati imra'atun azizi turawidu fataha an nafsi su ne suka labarin ba a ce maza sun yi ba yanzu ne abu ya lalace kaga maza suna shiga irin wannan gutsurtsoman da gulmace-gulmace da surutai in ka lura koda a irin waɗannan social media da za ka irin wannan shiri ta to ta mata ce da yara da 'yan daudu da marasa daraja su suke shiga irin wannan shiriri ta za ka ga su ne aka ce an halasta musu su kiɗa ranar sallah saboda yanayinsu an halasta musu su kaza an halasta musu su kaza saboda yanayinsu amma kai kana namiji gardi da kai wannan ba su muka kauce ana so ne ko shi zama jihaddu ya ce fazahara ya ƙinan annahu ijma'un minas sahabati da haka wannan ya zama kenan ijma'i ne daga sahabbai Allah ya kara musu yadda idla yuzannu bi sahibin annahu yukhalifu min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithla hadha al-amr adh-dhahir al-mustafid saboda ba za mu taba tsammanin ga wani sahabi ya saba wa al'amarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta irin wannan bayanne haka qalu malaman suka ce wala yumkinu an tujiduna tujiduna an adin min sahabati radiyallahu anhum al-man'a ba za ku iya kawo mana wani sahabi da yace hakan bai halasta ba al-man'a min bai'il mukatabi yace wai an hana saida mukatabi illa riwayatan shadda an ibn abbas la yu'rafu laha isnad wanda banda wata riwaya guda daya fandarariya da aka samu daga ibn abbas ba a san ainihin ingancinta ba ba a san isnadinta ba wa tazar man mana bai'ahu bi udraini malaman da suka ce sam bai halasta a siyar da mukatibi sun kawo abu guda biyu ahaduhuma ahadihima na ɗayan su anna barirata kanat qad ajazat suka ce ai ta yi rauni ne ta gaza wa hadha udru ashabi shafi shine abin da shafi'awa suka faɗa wa thani na biyu annal bai'a warada ala malil kitabati la ala raqabatiha suka ce ai cinikin an yi ne akan kuɗin da aka sa fansa farashin kuɗin da aka sa mata da kawo a fanshe ta shi aka amfani da shi Aisha ta biya ba wai kimar ta aka sa ba cinikin ta aka yi a matsayin ta na baiwa ba wa za uzuru ashabi maliki shine mazhabin malik malikiya da suka ce bai halasta a sai da mukatabi ba ga abin da suka bayar wajen taujihin sayar da barira da aka yi ma Aisha su kuma waɗancan suka kawo wancan uzurin nasu su ba malam ya ce wa hazan al'uzirani ahwaju ila an yi utazara min huma min alhadis waɗannan uzurorin guda biyu su suka fi cancanta a kawo musu uzuri su yi kamata a yi wurgi da su a faɗi uzurin da za a ba su maliku da shafi'i ko ‘yan mazhabar su a ce sun yi kuskure Allah ya gafarta musu ya kuma ce shi hadisin za a za a lankwaya shi wala ya sihu wahidin min huma babu abin da ya inganta cikin wannan uzurin ya ce amma al'awwalu fala raiba an na hadir kisa ta kanar madina uzuri na farko cewa wai ta gaza ne wannan kisa mun san a Madina aka yi ta yace wa qad shahida hal Abbas wa ibnuhu Abdullah da Abbas da dan shi Abdullah suna suna garin Madina aka yi wannan wa kana da kitabatu sanata 90 al kitabatu tis'a sinina fi kulli sanatin uqiya abinda aka bayar abinda mukatabar da aka yi mata shine an ce nan da shekara tara zaki yantu duk shekara ki bada uqiya abin nan ɗaya ukiya ɗaya ukiya tara shi ne ‘yancinki walamta kun ba'adu addar shi'an ko bata ma riga ta ba da komai ba daga lokacin wala khilafa annal abbas wa ibnahu inna ma sakana al madinata ba'da fatima kuma da abbas da ainihin wato ɗansa ibnu abbas ba su zauna garin makka ba madina ba sai ban fatu makka walam ya ishin nabi sallallahu alaihi wasallam ba da zalika illa amain bayan fatu makka nabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ya rasu wa ba'd al-thalith da wani sashi na shekara ta uku fa aina al-ajaz wa hulul al-nujum ina ina ainihin gazawa ai sai da an yi shekaru da yawa din ta kasa sannan za a ci ta kasa mun gani wa aidan fa inna bariyata lam taqul ajaztu ita bata ce na gaza wala qadda aisha a ajisti aisha bata tambaye ta ce kin gaza bane wala atarafa ahluha bi ajaziha mutanen ba su ce ta kasa ba wala hakama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ajli annabi shi da kasa ba wala wasafa bi ce mata kasashiya ba wala akhbara anha albatta duk wannan cin babu shi fa min aina lakum hadha alajzu alladhi ta'ajizuna an ithbati na kuka samu wannan gaza wanda kuma kun gaza ku tabbatar da shi mun kai ya saka sa abin nan ne a kolobu wa aidan fa inna ita barira innama qalat li aisha katabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli sanatin uqiyya nayi nayi alƙawari da iyayen gidana zan biya uqiyya tara ko shekara zan biya uqiyya daya wa inni uhibbu an tu'inini ina so ki taimaka mini walam taqul walam taqul bata ce lam uaddi lahum shay'a na ban biya komai ba wala mazat alayya nujumun idda shekaru ba su wuce ba da za a kamata da biya ajistu anil ada'i fiya na kasa biya ba wala qalat ajjazani ahli ko kuma ta ce ai mutanen sun samu abin da yafi karfi na ba wa aidan fa innahum law ajjazuha la adat ila riqi da sun samu ta abin da yafi karfin ta yace kuma baiwa zuriya walam takun hina idin li tas'a fi kitabatiha idan ta ita baiwa ce zuriyar ba ta da dalilar ce ta zo a yanta ta ko a taimaka mata ta yantu wata sayinu bi aisha ala amrin qad batala da ba ta ba ta nemi taimakon aisha ba akan samun yancinta idan mukatabar ta riga ta lalace fayin kila yana ganin bari mu saurara zai ci gaba da mai musu da zance akan wannan mas'ala da aka ɗauko ta cewa wato akwai al'ajaz ko kuma akwai wato farashi ne wanda aka yi na mukatabar ba wai farashi na wuyanta ba kamar da malikiya suka ce zai mai musu da zance kafin mu ji wasu ainihin wato maganganu da zai kawo na na ainihin fiqh zai magana sosai akan hadisin ta fuskar fiqhunsa da abubuwan da ainihin wato suka zo game da fawaid da malamai suka fitar a cikin sa sallallahu وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته